أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أمن تذكر جيران بذي سلم مذا استدم عن جرام مقلة بدمي أم حبت الريح من تلقاء كازمة وعومد البرق في الزلماء من إدمي فما لعينيك إن قلت تكفف همتا فما لكلبك إن قلت تستفك يهمي أيحسب السب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا عرفت لذكر البان والعلم الحمد لله من gode wa Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana haduwa a wannan lokaci a wannan rana mai albarka domin yin wannan karatu mai dango zango a cikin littafin nan na Burdatul Madihi na Imam Al-Busairi radiyallahu ta'ala hakika wannan littafi ta Imam Al-Busairi tana daga cikin wato littattafai wanda suke tayar da tsini da shauƙi na masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama tun zamanin sa ya rubuta ta cikin yaban ma'aiki alaihi wasallam daga cikin littattafan yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake karanta ta a cikin haramin manzan Allah tana daga cikin littattafan yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin malamai manya-manyan sufaye har maulana shekul islam shek ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana karanta wato wannan littafi ta ita alburda a guraren maulidinsa wanda mafi yawanci dama ana karanta kamalul farhi wa sururi ne to sa'annan shehu ibrahim ya zo ya faidul ahmadi fil maulidil muhammadi to shehu in dai zai yi maulidi yakan karanta fasali guda a cikin wannan littafi ta burdatul madihi na imamul busari yakan karanta wannan fasalun fi maulidihi alayhi salatu wassalam yayi bayani akan aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abana maulidihi an tibi unsirihi ya tiba mubtada'in minhu wa mubtatami yawmun tafarrasa fihi al-furus annahum qad unziru bi hulul bu'si wan nikami wa bata iwanu kisra wa huwa munsadi'un ka shamli asabi kisra ghayr multa'imi wan naru khamidatul anfas min asadin alaihi wan nahru sahil aida misadini har zuwa kashe to cikin ikon Allah Allah kaddara mana daukan wannan karatu mai dogon zango cikin wannan littafi kuma wannan tasha mai albarka wanda za mu ke yin sa a kamar wannan rana na litinin to alhamdulillahi yan uwa ɗalibai na ilimi da sauran ɗaliban luga da kuma sauran yan uwa masoya manzan Allah sallallahu alaihi baki ɗaya sai mu tafi cikin wannan shiri tare domin al-istifada domin mu amfana baki ɗaya wannan littafi marubucin ta Imam Al-Busairi rahimahullah subhanahu wataala tarihinsa tarihi ne mai tsawo amma bil iktisari tarihin rubuta ita wannan littafi nasa da ta burdatul madihi wato tarihi ne ne ban mamaki da idan an baka tarihin yakan sa zuciyanka ta ƙara samun nutsuwa ta ƙara samun tamakkuni cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yanda malamai suke faɗa mana ya kasance yana fama da cuta na kuturta amma kuma zuciyarsa tana ta'allake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zihaban wa iyaban sai ya kasance hadara ta masa ilhama mana waridatu waridi an masa ilhaman ya rubuta wasu baiti ne ban ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda Allah ya kaddara warakan wannan cutar san tana ta'allake ne da rubuta wa'innan baitotin mana da ta zama masa wasila da ta zama masa istigasa zuwa ga fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce lokacin da ya rubuta wannan baitoti ya rubuta su yayi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya mafarkin manzan Allah sallama ya kasance ma'aiki a cikin baccin ya ɗauki bargo ya bashi shi yasa aka sa wa littafin suna burdatul madihi ma'ana wato bargon mai yabo shine ma'anar sunan littafin kenan saboda da ya mafarki da manzan Allah sallama sai ma'aiki ya ɗauki bargo a cikin wannan mafarkin sai ya bashi ya zama ita ne silan warakan wannan cutan da yake fama da shi din to shine shi yasa wa littafin bargon mai yabo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama ɗaya daga cikin manya-manyan abin mamaki na wannan littafi ta burdatul madihi da yake nuna maka cewa hakika manzon Allah ya karbe ta ya yadda da ita daman ainul muradi a gurin bayan Allah shine in sun yi abu Allah ya karba annabi ya karba yana cikin rubutawa a fasali na uku bayan fasalin fasali na farko fil gazil wa shaka wal garami fasali na biyu fi tahziri an hawan nafsi fasali na uku sai magana cikin yaban manzon Allah yana teban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da zalamtu sunnata man ahya zalama ila an istakat kadamahu dhurra min warami wa shadda min sagabin ahsha'ahu wa tawa tahta alhijarati kashhan mutarfa alatami wa rawadat aljibalu shumu min zahabin an nafsihi fa ara yana teban manzan Allah محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أدم نبينا الآمر النهي يتاتيبا من زن الله يزو ونقبع سيتي فمبلغ الإلم فيه أنه بشر معنى كرشن إلمي مبلغين إلمي غاية إلمي wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basharun mutun ne to a lokacin sai ya kasance waridatu na halara da take sauka ba sai ki rubuta wannan baitin sai aka dakatar da wannan waridatu saboda takriman lil janabil muhammadi girmama janabin manzon Allah saboda yace fa mablagul ilmi fihi annahu basharun karshen ilimi mablagi muntaha na ilmi cewa manzon Allah mutun ne to wai ba a so harcen sa ta yi tintibe a halaran manzon Allah eh manzon Allah mutun ne أما محمد بشر هو ليس كالبشري بل هو كالياقوت بين الحجري محمد بشر هو ليس كالبشري صفه الحقيقي وربي طه سماه aka ce lokacin da ya rubuta wannan baitin sai da ya kwana uku bai cika dangon baitin ba ya kwana daya ya kwana biyu ya kwana sai a kwana na ukun tukunnan sai ya ƙara mafarki da manzon Allah to kaga a cikin rubuta littafin ya mafarki da manzon Allah su biyu yayi mafarki da manzon Allah na farko lokacin da aka dauki bargo aka yafa masa ya samu warakan cuta sa'annan yayi mafarki da manzon Allah gurin cika ta wannan baiti fama balagul ilmi fihi annahu basharun sai manzon Allah ya ce masa wa annahu khairu khalqillahi kullihi to kaga wannan baitin cikatan baitin manzon Allah ne ya faɗa masa ita da kansa manzon Allah mutum ne amma fa wa annahu khairu khalqillahi kullihi shine mafi alkhairin halittun Allah baki daya to in Allah da muna cikin wannan littafi wanda da mu ji yanda Shaykhul Islam ma yake masa kirari da kansa yana cewa fa ma tarakal busairi qawlan liqa'ilin wa ka'bun wa hassanul madini takallamu shehu yana ladabi tawa'adu irin na shehu Ibrahim Kaula radiyallahu ta'ala anhu da girmama manya yana cewa fa matar kalbusairi kaulan liqailin imamul busairi bai bar abun fadi bai fada ba a cikin manzon Allah duk wani abun da za a fada cikin manzon Allah imamul busairi ya fada shine rubuta wannan littafi mai girma hamziya kaifa tarkahu kal anbiya'u ya sama amma ta walat hasama'u lam yasawka fi ulaka wa qad hala sanan minka duna um wa sana'u inma masalu sifatika lin-nas kama masalan nujumal ma'u to shine shi yace wa ma tarakal busairi qawlan liqa'ilin imam al-busairi bai bar abun fada wa mai fada ba cikin manzon Allah wa ka abun wa hasanul madihi ga ka abu ibn malik ga hasan ibn sabit duk sun yi magana cikin manzon Allah amma insha wani sai kuma shehu yana bayani yana cewa fa bayni wa bainal madihina sarabikun wa urun fa ma jibat limadhiya sarbaku radiyallahu ta'ala to mun janna shehu ma jinjina masa kuma tana daga cikin littafin da shehu ma yakan karanta ta a gurin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan littafi ta fara mana alfasul al-awwal fil gazl wa shakka wal garam fasili farko da ta mana magana akan al-gazl in an ce al-gazl a gulma malaman larabci wato waka irin wato na sifanta gidaje da sifanta abokai na rayuwa ma'ana asarin diyar kenan sha'annan wa shakwal garami da kuma kuka na begen soyayya to baiti na farko ya fara da ce mana amin tazakkuri jiranin bizi salamin mazasta dam'an jaramin muqlatin bidamin أم حبت الريح من تلقاء كازمة وعومد البرق في الزلماء من إدن تفارى من ده حمضة في الاستفهام آشن مزجت دمعا واتو من تذكر جيران سبيدة تنانو وسمق أبتا بزي سلام واند سكي زي سلام زي سلام إنه ونقريني تم واتو أنت زي سلام موضع بين مكة والمدينة ونقريني تكان مكة والمدينة hajarta tsibal kara lailan falantanumi wannan shi yasa hajarta tsibal kara ka kaurace wa daddadan baccin nan naka lailan da daddare falantanumi baka yi bacci ba dama na daga cikin ta'ada na bayin Allah akwai wasu sukan kai matakin ma da in soyayyen manzon Allah ya hana su bacci da daddare ba wai salati ma suke iya yi ba kuka suke zama kawai su shi na ce mana malal kalba ubbal hashimi falam anam bibari sa haular raqidina falam unam wani gurin kaji na cewa alayka salatu allahi wa salamuhu bidai jawra ashdudan wa aini tarakraga am min huyamin wa wajdin fi mahabbatihim madashta dam'an jaramin muqlatin bidali yace am min huyamin ko kuma wani dimauta ne al huyamu anan shi ma suna ne daga cikin sunan soyayya ma'ana wato an dauko shi ne daga kalman hama kaman yanda ibnu kasir ya kawo cikin rawdatul muhibbina wa nuzhatul mushtaqin ya kawo kimanin sunan soyayya guda 60 to a ciki akwai alhuyamu shine ammin huyamin in an ce alhuyamu daga kalman hamayihimu ita ne kalmar da shehu ya amfani da ita a cikin abal qalbi illa an yakuna mutayyama halifa garamin bin nabiyyi muhayyama to shine ammin huyamin ko kuma wata soyayya ce mai dimautarwa wa wajidin shi ma alwajidu ma'ana bakin ciki na soyayya to shine ammin huyamin wa wajidin fi mahabbatihim kowannen ne ya ja maka mazasta dam'an ka cuɗanya hawaye bidamin da jini wanda jara ke gudana min muqlatin daga cikin kwayan irraka am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa faha nashru siba min arfi tibihim am habbatir rihu ko kuma iska ne ya bugo min tilqa'i kazimatin daga can bangaren kazima in an ce kazimatin nan ana nufin wato ismu tariqin ila makkah wani hanya ne da yake zuwa ga makka wato wannan da yana ambatan asma'ul amakin ma'ana diyarul ahibba sunayen wato gidajen masoya daman na daga cikin wato al'adar mawakan jahiliya ma in za su yi waka sukan bibi wato al'asar wato atlal kufayi suna bibiya kufayin da masoya suka zauna suka tashi a wannan gurin to tun daga kan zi salamin da kuma wannan kazimatin din nan duk sunayen gurare ne wafaha nashru siba ko kuma a'a kanshin iskan nan ne na asiba ya taso min arsitibihim daga ƙanshin wannan masoyan nan naka amlaha nuru zarudin walliwa saharan wa aumada albarqu fi zalma'i min idani amlaha nuru zarudin ko kuma wato hasken nan ne na zarud shi na zarud ismu mawdi'in sunan guri ne ko wannan hasken ne ya bayyana walliwa ko kuma hasken liwa ne ya bayyana saharan lokacin asbahi wa umadal barku a'a ko kuma walqiya ne ya haska fi zalma'i cikin duhun dare min idami daga dutsen idami da zarudin da alliwa da idamin shi ma duk sunayen gurare ne fama li aynaka in qult taffa hamata biwajilin min damil ajfani munsajmi wama li jismika afahu dana sakaman wama li qalbika in qult tastafik yahmi ayahsibu as-sabbu anna al-hubba munkatimun ma bayna munsajim minhu wa muttarimi hayhata yakfa al-jawa هيهات يكفى الجوى من مجرم دنف ما بين منسجم منه ومضطرم yace fa mali an ka ya dauna magana da masoyi mana mai da shi almukatab kenan me ke ga idanuwanka in kulta fufa in an ce idanunka su kame su zubar zubar da hawaye su bar kuka hamata sai su ci gaba da kwarara ma'ana hamata ma'ana salata sai su ci gaba da kwarara biwabilin da wani mamako na ruwan hawaye min damil ajfani na daga jinin nan na makyaftan idanunka ma'ana wai ya yi kukan ya yi kukan har ma ya gama zubar da hawa yanzu jini ne yake zuba kamar yadda shehu yake faɗa mana a cikin nawadirul hikam kad shaba shauqun nabiyil mustafa adami fa hal tasilanna min ba'di dumu'i dami haka shehu yake faɗa mana kad shaba shauqun nabiyil mustafa adami soyayyan manzon Allah al mustafa ya furfurantar da fata na fata na ya koma fari sol farin gashi fa hal tasilanna min ba'di dumu'i dami yanzu shin idan awayen ido na ya kare jini ne dai shiga bar kwarara kenan to shine biwabilin min damil ajfani da wani mamako na daga jinin nan na makiftan idanuna mun jimin mai kwarara wa mali jismika akfahu dana sakman me ke ga jikinka rama ya boye wannan jikin naka saboda cuta na rashin lafiyar soyayya wa mali qalbika me ke ga zuciyanka in kul tastafik yahimi in an ce zuciyan nan istafik ma'ana fik ka wato ka farka yahimi sai zuciyanka ta ci gaba da tunzura ayahsibu sabbu anna al-hubba munkatimun wai shin asabbu mai bege ma'ana asabbu anan al'ashik mai bege masoyi shin yana tsammanin annal ubba munkatimun soyayya wani abu ne da za a kasance an koye shi a zuciya kalla fa laysa al hawa yawman bi munkatimi yace ina fa laysa al hawa yawman bi munkatimi wallahi soyayya ba abu ne da zai taba uya wata rana ba hayhata yakfal jawamin mugramin danifin ai ba zai taba yiwa ba a ce al jawa bakin ciki na soyayya ya buya daga gurin wani mai begen da ya zurfafa cikin begen dole sai wani abu ya bayyana ma baina munsajimin ko kuma tsakanin a kasance ta bayyana ta fiskan kwararar da hawaye min huwa mudarimi ko kuma mai kunan zuciya laula alhawa lan turik dam'an ala talalin aynaka ma baina mansurin wa muntazimi wala shijatka hamamatul ima wala an wala arika lidhikri albani wal alami فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به شؤونك من فئل ومن كلمه ya ci gaba da mana bayani laulal hawa to shi ma nan alhawa suna ne daga cikin sunan soyayya da mu ji wannan fasali yayi yawan ambata mana sunan soyayya daban-daban daban-daban to shi ma alhawa shi ma suna ne na soyayya lam turik dam an da ba dun soyayya ba da baka zubar da hawayenka ba ala dalalin ma'ana ala asari diyaril ahibba bisa kufayin gidan masoya da idan ka basu zubar ainaka idan ka ma baina mansurin tsakanin wanda yake mai zube in an ce mansur daga annasar kenan rubutun zube wa muntazimi ko kuma wanda yake tsararre ma'ana wai hawayen suna zuba wasu hawayen su zuba a irin yanayin rubutu na zube wasu hawayen kuma kaman baiti ma suke zana ba wala shajatka hamamatul hima wala han wala arifta li dhikril bani wal alami wala shajatka hamamatul hima da wa'annan tattabari da suke cikin shinge da ba su saka maka bakin ciki ba idan suna kukan masoyi wala han saboda tunanin masoyi kuma da ba don soyayya ba wala arka da ba kana idan ka bacci ba li dhikril bani saboda tunanin bishiyan nan na bani wal alami da kuma dutsen alami shi ma albani wal alami dukkan su asma'ul amakin sunayen gurare ne fa kaifa tunkiru hubban yana maka tambaya al istifham al wato al inkari wai ma yaya za a yi ne kai inkarin soyayya ba da ma shahidat bihi shu'unaka bayan hawayenka su ne suke shaida akan soyayyanka min fi'ilin gurin aikin ko min kalmi ko gurin magana am kaifa tukfi garaman talama ma takat bihi alayka udulud dam'i wasaqami wai ko kuma yana ƙara tambayanka bugu da ƙari am kaifa tukfi garaman yaya zaka iya koya wani bege da shauki talama na takat bihi alayka udulud dam'i wasaqami wanda tsawon lokaci kwararan hawaye da cuta ya jima yana bayyana wannan soyayyen da ka boye shi wa asbata alwajdu kattai abratin wadanan alwajdu anan ana nufin wato alhuznu min ajli almahabba bakin cikin soyayya wato wa asbata alwajdu bakin cikin soyayya ya tabbatar da haddai rubutu guda biyu a fiskana wai saboda kwararan hawaye har fiskan sa tayi zane tana bayyana wani alama na zuban hawaye shine wa asbata alwajdu soyayya ya tabbatar da haddai rubutu guda biyu rubutun mene abratan kwararan hawaye a idona saboda tuna masoya wadanan da kuma rama la hadi wajhika wanda wa'innan abun sun bayyana a fiskanka karara ana gani min huzinin na daga wato game da bakin ciki wa min darami da kuma wato kuna in an ce addaram ma'ana harkatul qalbi min shiddatil mahabba kunan zuciya saboda tsananin soyayya shine ma'ana darami kenan قد حذر قد أظهر الحب للعينين شكلهما مثل البهار على كديك والأنمي kad azhar kad azhara al-hubb lil aynaini shaklahuma haqiqa soyayya ya bayyana wa idanu kalansu idanun ka sun bayyana a haqiqanin kalansu misal al-bihari sai zama tamkar al-bihari ne in an ce al-bihari nau'un min al-wardi launuhu asfara wani nau'i ne na wardi amma kuma kalansa yellow ne wato fiskar sa tayi kala saboda zubar da hawaye kenan alakar daika wannan abin ya bayyana akan kumatunka wal anami da kuma al-anam in an ce al-anam shi ma nau'un akhara shi ma wani nau'i ne na fure amma shi launuhu ahmar shi amma launin sa ja ne shi wancan launuhu al-asfar launin sa wato fatsi fatsi ma'ana yalo kenan na'am sara taifu man ahwa fa arrakani wa ahrama as-sarfa minni lazzat al-ulami kam lazzatin qad araha fi al-hawa 'alamun wal hubb ya'taridu al-lazzat bil 'alami ya la'ini fi al-hawa al-uzri ma azratan inna al-malama la yugrini bi hubbihim da anka lawmi fa hazi halati zaharat minni ilayka walau ansafta lan tabni yace na'am eh ya gama tambayoyi al-istifham sai yazo matakin bada amsa sai yace na'am eh sara taifu man ahwa in an ce sara ana nufin ma'ana al-mashi laylan shine tafiya da daddare shi yasa Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi sai yace laylan domin ya maka tawkidi ya tabbatar maka wannan isra'in da daddare aka yi shi to shine na'am eh sara ya tafi da daddare wato wannan na magana cikin dare ne menene ya tafi taifu man ahwa baƙon da nake so in an ce addaifu normal baƙo na dan adam in an ce kuma ɗaifu baƙo na mafarki to wannan baƙo na mafarkin nawa ya tafi da ya tafi fa'ar raka ni sai ya hana ni bacci na wa a harama tarfa min ni lazzata lukulami ya hana wa ido na wannan daddaɗan mafarkin da nake yi cikin dare kam lazzatin so da yawa jin daɗi irin na soyayya kana cikin jin daɗi to kad ara hafil hawa alamun sai wani raɗaɗi kuma ya bujiro baya a cikin wannan daɗin to daman shi ka'idan soyayya wal hubbu ya'taridu lazzati bil alami soyayya yana bujirowa da jin dadi tare da radadi ne a cikin sa ya la'ini fil hawa uzri ya ma'azratan ya kai ne zargi na cikin soyayya uzri na abin yankewa hanzari ne wasu malaman kuma sukan fassara wannan baitin da cewa banu uzrata sun yanke min hanzari na su wane ne banu uzrata ita ce alqabilatu almashhuratu bil mahabbati alkhalika wata kabila ce da ta shahara gurin soyayya wanda duk buga misali da za a yi na soyayya to ne kaji ana buga maka misali da su wa'annan mutanen wato mutanen Banu Uzrata wanda su ne nake tunani kabilan Majnunu Laila da kuma Lailat Tasa wanda qissatuhum mashhuratun fil kutub al adabi wat tarikh kissan su shahararren kissa ne cikin littattafan adabi da tarihi mafi yawanci da kaga ana kawowa har malaman sufaye mu ma da kaga suna yawan buga misali da wannan misali shehu yana cewa ara kullu insanin bulidi mahabbatin wa kullun wa lailahu wa taha balai haka shehu yake faɗa mana ara kullu insani shehu yake naga kowane mutum bulidi mahabbatin an jarraje shi da wata soyayya wanda wannan soyayya ita ne soyayyarsa to amma shehu yake wa kullun wa lailahu kowa da lailarsa wadaha bala'i amma ni wato jarrabawa na shine manzon Allah shine ma'anan bulitu bi hubbil mustafa al-katini ahmada abil kauni wal akhlaqi far'an wa mahida atani hawa qabla an arifa al-hawa har zuwa dai karshe atani hawa qabla an arifa al-hawa sulitu bi nirani tiyaqi ahmada to daga ji ana yawan misali da laila ana yawan misali da laila wa kullun wa laila wa barhamu butallun bi ahmad khairun nas aini bahari shi na faɗa mana kowa da lailansa amma shi Ibrahim Allah ya jarrabe shi ne da manzon Allah to sai kaji suna yawan maka magana akan laila laila laila laila amma kinaya suna ishara ne zuwa ga masoyinsu ba lailan suke nufi ba duk in kaji shi Ibrahim ya ambaci laila to ba laila ke nufi ba manzon Allah ke nufi shi yasa ke cewa a akhludu lirahati wan nasu kulluhum yaruhu wa yabdu lil habibi wa yuflihu a atruku laila laysa baini wa bainaha siwa lailatin man li bidhalika yansahu shehu na faɗa lokacin da ke ce masa kare je aikin haji shine wai sabida girma da tsufa shine shehu yake ce musu a akhludu lirahati yanzu kuna so in je in zauna in ci gaba da hutawa ina gani wannan su kulluhum dukkanin mutane gashi ina gani ya ruhu wa yabdu suna sammako suna maraice gurin manzon Allah suna zuwa suna rabauta yanzu a atruku laila yanzu na bar laila laita baini wa baina hasi wa lailatin tsakani na da laila babu komai sai dare daya malli bi zalika yasahu wane ne dai mu wannan nasihan wai to in kaji sun ambaci laila to ba suna nufin laila bane a'a suna nufin manzon Allah ne amma balu laila la tujibu munajiya da kan shawar zaki yana fada yana ta laila laila amma manzo Allah shi nufi suna nufin al-mahbubi masoyi kenan sallallahu alaihi wa sallama to akwai baitin su da yake cewa amru ala diyari diyari laila wa qabbilu zal jidara zal jidara wa ma hummul jidara shagamna qalbi walakin hummu man sakana diyara ita cewa ina ucewa gidajen laila amru ala diyari ina bin tsakanin gidaje gidajen laila uqabbilu zal jidara zal jidara in sun banci wannan garin in sun banci wannan garin amma wa ma hubbul jidari shagabna galbi ba son wannan garun bane lilliba zuciya na ashagabu kenan walakin hubbu man sakana diyara soyayyen wanda yake zaune a wannan gidan shine lilliba zuciya na to shine yake cewa ya la'ini fil hawa ya ne zargina cikin soyayya uzriya ma'aziratan banu uzrata sun yanke min hanzarina innal malama lallai wannan zargin da kake min cikin soyayya la yugrini bi hubbihi shi yake da dauru da ni ya dada hankada ni cikin soyayyan wa'innan bayin Allah da an ka laumi fa hazi halati zaharat minni ilayka walau an safta lan talumi da an ka laumi don Allah ka fas zargina eh fa hazi halati wannan ne halina ne dabi'a na ne fa taban uhibbu almustafa fa isharat ilayhi wa tawran bil wijadi usri wa kashi wake bada mana shi ma to shine da an ka laumi ka bar zargina cikin soyayyen manzon Allah fa hazihi halati wannan halina ne dabi'a na ne sajiyata ce ana mafurun wa majhulun alaiha zaharar da ta bayyana minni daga gare ni ilaika zuwa gare ka amma walau an sabta inda kayi adalci malam talmi da baka zarge ni ba saboda mene adat haliya la sirri bi mustatir ladal anami wala wajdi bi munkatimi adat ka haliya halina ya ketare maka na uce maka la sirri bi mustatirin sirri na ba zai zama sitiritacce mai buya ba a cikin zuciya na ladal anami wato game da halitta ba zai a ce na dauki soyayyen manzon Allah na koyi shi a zuciya na ban bayyana shi ba wala wajidi bi munkatimin bakin ciki na na soyayya manzo Allah shi ma ba abu ne wanda zai zama ya buya ba walaysa li halatun fil hubbi kafiyatun anil wishati wala za'ib min hasmi sannan walaysa li halatun fil hubbi ba wani hali cikin soyayya bani da wani hali cikin soyayya wanda wannan halin da ta zama wai boyayya ce wannan yanayin shauki da jabar nawa ya kasance na boye ta anil wishati wa annanilai sa'annan wala da'i bi munhasimin cuta na na soyayyan manzon Allah ba mai yankewa bane ma'ana bi munhasimin ai laysa bi munqati'in ba mai yankewa bane shine shi yake shi yake fada mana da wa'iya da'i wa hubbi muhammadin cuta na shine magani na magani na shine cuta na kuma shine son manzon Allah fa hatta nin nusha lakin lastu asma'uhu wa kaifa asma'u nusha al-adil al-kasmi ma hatta nin nusha ka zaunar da ni ka tsarkake min nasiha amma lakin lasta asma'uhu ban kasance ina jin wannan nasiha naka ba wa kaifa asma'u nusha al-azil al-kasmi ya za a yi na saurari nasihan nan na mutum al-azil mai zargi al-kasmi mai tayar da husuma fa hal sami'ta muhibban lil azuli saga wai yana tambayin shi mai zargin nasa fa hal sami'ta muhibban shin ka taba jin wani labarin mai soyayya wanda saga ya karkatar da kunnansa lil azuli zuwa ga masu zargin sa innal muhibba anil uzali fi samami lallai shi ne soyayya yana cikin kurmantaka ne game da masu zarginsa in yi ta hamtu nasiha shaidu fi azalin fa'akta alfikiru haisul halu fi sa'ami fala nasuhun ka in zaril mashidi lana wa shaibu abadu fi nusihin an tuhami yace in ta hamtu nasiha shaibi ni din nan fa na tuhumci nasihan nan na furfura fi azalin wai wato furfura ma ita karan kanta tana nasiha ne tana gargadi ne to yace ita ma furfura na gargade ta nasihan da ta mun lokacin da nake wanta daga ni sai ita fi azalin kenan fa aqta al fikru sai tunani na kuskure haisul halu fi sa'ami yayin da halin ya kasance cikin kosawa dan gaji da mata wannan nasiha ina nasiha furfura suna ƙara fitowa fala nasuhun hayin zaril mashi bilana ai ba ma mai mana nasiha kaman gargadin da furfura ke a kayin washaybu abadu fi nusihin an tuhami shi kuma haƙiƙa furfura ya fi nisa a tuhumce shi ma shine abin da ya fi nisa game da a ce in yayi nasiha ma a tuhumce shi amma furfura ma na tuhumce shi to wannan shine fasali na farko da ma magana al-fasl al-awwal fil ghazl wa shakka wal garami ya mana magana cikin wato al-ghazl da kuma wato shakka wal garami koke irin na shauki da bege na soyayya الفصل الثاني في التحذير من هوى النفس فصل نبي دي mana magana akan at-tahzir gargadi min hawa an-nafs game da hawa an-nafs ma'ana son zuciya son rai fa inna amarati bisu'i matta'azat bi yawman bi maw'izatin min bahir al-hikami fa inna amarati bisu'i matta'azat min jahliha bi nadhir ash-shayb wal harami ولا عدت من الفيل لجميل كرم ضيف علم برأسي غير مكتشم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدل منه بالكتم بل لي برد جماه من قواتها كما ترد جماه الكيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها إن الطعام يكوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرثاء وإن تفتنه ينفتن فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمع يسني ورائها وهي في الآمال سايمة وإن استعلت المرأة فلا تصمي كم حسنت اللذة للمرء كاتلة من حيث لم يدري أن الصم في الدسم واخشى الدسائس من جوء ومن شبع فرب مكمسة شر من التخم واستفرج الدمع من عين قد امتلأت من المحارم ولز حمية الندم وخالف النفس والشيطان وأسهما وإنهما ما حداك النصى فاتهمي فلا تطيع منهما كسما ولا حكما فأنت تعرف كيد الكسم والحكم أستغفر الله من قول بلا أمل لكن نصبت به نصلا الذي أكمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولا أسلي سوى فرد ولا قسمي تولى إذن الفصل في التحذير من هوى النفس ينا مغانا أكن العيوب النفس yana magana akan annafsul insaniya ne a cikin wannan fasalin ma'ana ran dan adam nafs da Allah ya ambata mana cikin alqur'ani wa shamsu wa duhaha ya ambato mana ya jero mana tun daga kan washamsu wadhaha wal qamari washamsu wadhaha ya jero mana wal qamari ya jero mana was sama'i wal ardi duk Allah ya jero mana su a jere wato bi sigatil ma'rifa da siga na ma'rifa washamsi wal layli wal qamari was sama'i wal ardi da Allah ya zo mana kan nafsu sai ya ce wa nafsin wa ma sawaha da nafsu da kuma wanda wato Allah da daidaita ita nafsu sai Allah ce mana fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ita nafsu sai aka mata ilhaman fajirki da tsoron Allah kad aflaha man zakkaha wa kad kaba man dassaha to ita nafsu haka take dama to abinda ake so kullun shi bawon Allah ya dauki nafsunsa daga dukkanin matakan da take tun daga kan annafsul amara wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal amara bisu'i illa ma rahima rabbi matakin farko kenan zuwa ga annafs allawama zuwa ga annafs ba nafsul lawama sai ta zama annafsul mutma'inna ya ayyatu annafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki daga annafsul mutma'inna sai ta zama annafsul radiya radiyatan mardiya sai ta zama annafsul mardiya sai ta zama annafsul kamila to duk bayanin da zai mana kenan a cikin wannan to yana ce mana fa inna marti bisu'i neman umarni da mummunan aiki nafsu kenan matta azat bata wa azantu ba yawman wata rana bi mau'izatin min bahiril hikami da wani wa'azi daga wato wannan hikiman nan fitaccen hikima walar awat an masawiha wala atabarat min jahliha bi nazir ash-shayb wal harami walar awat batar kame ta tattare ba an masawiha game da munanan aikin ta wala atabarat min jahliha bi nazir ash-shayb wal harami sa'annan kuma bata kasance ta fadaka ta lura saboda menene saboda ta jahilci na wato gargadi irin na furfura da kuma tsufa wala addat min al-fi'li al-jamil qiran wala addat qiran bata tana da wani gara ba min al-fi'li al-jamil na kyakkyawan aiki azizi wafdin bi ghairi al-haqqi lam yaqumi duk girman jama'a wannan wato wani karin magana ne wato girma da buwaya irin na jama'a bi ghairi haqqi amma in babu gaskiya lam yaqumi wannan jama'an ba za su tsaya su daidaita ba ولا قدت بجميل السمع الحق ولا ديف علم برأسي غير مهتشم ولا قدت بتي حكمتي بجميل السمع da wani kyakkyawan aiki ba haƙƙan da gaske wala daifin alamma bi ra'si ghayra mutashimi ko kuma wani bako ne wanda ya sauka a kayina wato wanda wannan bakon bayi da kunya law kuntu a'lamu anni ma uwakkiruhu da na san cewa lalle ni din nan ban girmama shi ba aw lam asunhu anil awzari wal jurmi ko kuma ban kare shi daga laifuffuka da mujirmanci ba walam yakun na'iyan li an mukhalafati kuma da bai kasance yana min hani game da sabawa Allah da nake yi ba katamtu sirran badali minhu bil katami na koya wani sirrin da wannan sirrin ya bayyana mun bayan na boye shi balli bi raddi jima'in min gawayatiha wa dai zo ya taimake ni malli wa dai taimake ni bi raddi jima'i in da tutsurran nan nawa min gawayatiha daga halakanta min wa'izil fadli aw min zajiril himami daga mai wa'azi na falala ko kuma mai tsawatarwa mai himma ya rudduha an tariqil gayyi kashi atan yazo ta yan wannan nafsun nawa mu dawo da ita an tariqil gayyi daga wannan hanyar halaka da ta hau kai din kashi atan tana mai kaskantar da kai kama yuraddu jima'ul kayl bil lujami kamar yadda ake dawo da linzamin doki wato kamar yadda ake mayar da tutsun doki da linzami mana doki ya tutsu yadda ake jawo shi da linzami to ni ma haka nake neman wa zai zo taimaka mu wannan nafsu namu mayar da ita mu tankwarar da ita fala tarun bil ma'asi kasra shahwatiha fa zulmu fi nafsi mashtuqun mushtaqqun min az-zulami fala tarun bil ma'asi kasra shawatiha karka nemi kare sha'awar nafsu da sabon Allah fa zulmu kaga shi zalunci fil nafsi a cikin nafsu mushtaqqun an tsago shi ne min zulami daga zulam ma'ana az-zulam duhu kenan fala takun bi ta'amin ha'iman abadan karka zama mai bi mauta mai hadama gurin cin abinci inna ta'ama yuqawwi shahwatan nahmi lalle shi abinci yana karfafa sha'awan wato wanda yake mai tsananin kwaɗayin abinci to sai fara mana bayanin ita kuma nafsu ya take wan nafsu ka tifli annan ya kawo mana tashbihi kenan cikin wato cikin ilimin balaga ita nafsu ka tifli kaman jariri ma'ana mai shan nono in tuhmilu in ka rabu da shi to shabba ala hubbir rada'i dai tashi ne akan kawai ya tashan nono ya tashan nono kawai ma sha'anuhu min masabil kulki wa shiyani dai tashi ne akan sha'anin sa na munanan dabi'a da munanan ta'ada aukar rabi'i ita rai ita nafsu har yanzu ana ma bayanin nafsu ne ita kaman wata abu shayarwa ce in ta turuku in ka rabu da shi to dama ala hubbir rida'i dai dawwama ne yana son shan nono kawai ko yaushe kawai a ta bashi nono a ta bashi nono kawai amma wa in tafdimu in an yage shi an yaye shi karfi da yaji yana kuka yana komai to yan fadimi dole zai yayu to ita ma haka nafsu take fasirif hawaha wa hazir an tuwalliyahu qiyadaha fal hawa yufdi ila tuhami fasirif hawaha ka kau da kai game da hawan nafs wa hazir ina gargadin ka an tuwalliya ku garga jibanci hawan nafsi kar ka bashi iya da haja gorancin karan kanka fal hawa shi hawan nafsi yufdi ila tuhami yakan kai mutun zuwa ga wato dabi'a na tuhumtansa kam anfusin fil hawa dallat ma'azzatuha innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi kam anfusin so da yawa rayuka nawa ne zallat ta kaskanta zallat ma'azzata ta kaskantar da girman ta fil hawa cikin son rai innal hawa lalle shi san rai mata walla abinda take jibanto shi yusmi wato yana aibanta mutum aw yusmi ko kuma ya halaka wato ko ya halaka mutum baki daya wara'i hawa fil amali sa'imatun bi sa'ibil fikri wan harha wa izbalimi wala takun ghafilan anha idza sarahat wa in yastalat mara fala tasmi yace wara'i haka kiwon nafsu nafsu kiwon ta ake wa hiya fil amali sa'imatun dama ita a cikin ayyuka abin kiwo ne ma'ana kiwon ta ake yi ana nuna mata hanya bisa ibil fikiri da ka kiwon nafsu ne da daidaitaccen tunani wan harha sa'annan kake tsawatar mata wa iz kake mata wa'azi walimi kuma kake zargin nafsu duka wala takun gafilan anha iza farahat wa in hiya istahlat almar'a fala tusmi wala takun gafilan anha karka zama ka gafal game da nafsu waye kasance ka manta da ita iza sarahat in ta kasance ta shiga wani fage ta afka kai wa in hiya tahalatil mar'a in ita ne ma ta halatta maka wani makiyaya to fala ta suni karka bi ta aje ayi wannan kiwo a wannan gurin saboda so dewa kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan wa awqa'athu bima yubdi ila al adam kam hasanat lazzatan so dewa nafsu da ta kyautata wa bawa wani dadi amma qatilatan wannan dadin kashe shi da ta yi amma ta kawata masa shi wa awqa'athu ita nafsu da ta je ta jefa shi bima yubdi ila al adam abin da zai kai shi zuwa ga rashi فجرأت لقيمات على نهم من حيث لم يدري أن السم في الدسم سأن النفس وجرأته تاكون قدا مسا لقيمات أو مسلومومي على نهم بسا حدما دا قدأي har nafsu ta ciyar da shi ta shayar da shi min haisu ta bai san cewa anna summa fi dasami lam yadri anna summa fi dasami bai san cewa ana samun wato guba ne a cikin romo ba wakshad da sa'isa min ju'in wa min shuba'in ka ji tsoron fitintunu na ci a cika ciki da kuma koshi bi tawassuti wato yunwa da koshi kenan bi tawassuti fil amrayni kaga tsaka tsace cikin al'amari guda biyun nan wato alju'i wa shubi kenan faltazimi kalijimta wa kana bi aisari zadin anta na'iluhu ka gode wa Allah ka samu alqana'a wato bi aishari zadi mafi karancin gujiri an tana iluhu wanda ka samu fa rubba makmasatin sharru min tukami so da yawa yunwa wani sa'in yafi cika ciki a koshi hatsari wastafrigi dama min ainin kadim tala'atka kwararar da hawaye min ainin daga idanun nan naka wanda kadim tala'at ta cika ta batse ma'asiman ta cika wato ta batse da saban Allah watta it fal umru kal hulumi watta it sa'annan ka tafi a hankali ka bi komai shi fal umri shi rayuwar dan adam kal hulumi wato kamar mafarki ne an yi bacci an tashi farji ila Allah amma anta taf'aluhu min al maharim wal jin himyat an nadmi wa half an nafs wa shaytana wa asima fi kulli amrin wa hazil zallat al qadami wa raji ila Allah ka koma zuwa ga Allah warji ila Allah amma anta tafa'alu game da duk abin da kake aikatawa ka bari ka koma gurin Allah min al-maharim abubuwa na haramta haramce walizim imyatan nadimi kalizimci abin da zai wato hana maka yin nadama a cikin rayuwa sa'annan wa khalifin nafsa wa shaytana ka saba wa nafsu da shaytan wa asihi ma ka bujire musu dukkanin fi kulli amrin cikin dukkan wani umarnin da za su baka wa hadir zallatal kadami ka tsoraci wato zallatal kadami zamiyan kafa cikin tafiya zuwa ga Allah وهذر زخارف غش من غرورهما وإنهما محذاك النصا فاتهمي وهذر زخارف غش كوجي wato kyale-kyale irin na albus na duniya min gururi ma wato na rudin nafsu da shedan wa in huma ma hadakan nusa idan kuma su biyun nan da nafsu da shedan sun tsarkake maka nasiha to fattahimi ka tuhumce su ka ce don me yasa suka maka wannan nasiha kar ka je ka aikata abun mubasharatan kai tsaye wala tuti minhuma kasman wala hakaman kar ka yi biyayya wa ɗaya daga cikin su kasman mai sa ma husuma shedan kenan wala haka man ko mai hukunta maka abu a zuciyanka nafsu kenan fi kulli amrin wa bidayyani fa atasmi cikin dukkanin al'amari wa bidayyani fa atasmi Allah addayyanu kai ihtisami da shi ma'ana kai ko da shi walazimu shar'ata aman fihi kaydahuma fa anta ta'rifu khayda al-qasmi wal hakami استغفر الله من قول بلا عمل ومن أمور تسوق النفس للنكم ولازم الشرع كلزمت شريعة تأمن فيه كيدهما da ka aminta da kaidin nafsu da shedan in ka lazimci shari'a saboda lallai fa anta ta'rifu kaidal kasmi wal hakami ka san kaidin nan na wato al kasmu mai sa ma husuma shedan kenan wal hakami da mai hukunta maka abu a ranka nafsu kenan astaghfirullah ina neman gafaran Allah wannan irin tawadu ne na bayin Allah yake cewa yana neman gafaran Allah kuma muna neman gafaran Allah min qaulin wato game da zantuttuka da ake amma bil amalin babu aiki wa min umurin tasuqun nafsa lin nikami da kuma al'amuran da suke kora nafsu zuwa ga azaba wa astu ghairi wa inni ghairu mutta'izin na wa azantar da wani na amma ni ban wa azantu ba inji mai zuhud yana cewa lil wailatu in nafa'at izati siwaya wa laysa li illa al qawafi yace kai to ya tabbata a gare ni in wa'azina suka amfani wani na ni kuma bani da komai sai tarin baitoti da kafiya to wannan duk irin tawadu ne na malamai shi ma na cewa wa astu ghairi wa inni ghairu mutta'izin lakin nasabtu bihi nasla alladhi yuqami na yi wa'azi wa wani na amma ni ban wa'azantu ba na kasance na nasabtu zuwa gare shi tamkar yanda ake nasabta ɗa ga wanda bai da ɗa martu kalkaira lakin ma samartu bihi wa ma sa'aitu lahu yawman ala qadami na umarce ka kai aikin alkhairi amma ni ban umarci kaina da shi ba wa ma sa'aitu lahu yawman ala qadami ko ban taba zuwa akan kafa na zuwa ga aikata aikin alkhairi ba wal fi'lu asbaha ghayri alqawli wa asafi wa mastaqamtu fama qawli lak astaqimi yace wal fi'lu aikina asbaha ya waye gari gaurin kali sabanin abin da nake faɗa ne wa asafi ya bakin ciki na wa mastata'atu wa mastaqamtu kuma ban daidaita na samu istiqama ba fa ma qawli laka istakimi kuma zance na ba zai zama ya daidaita a gare ka ba wala tazawwatu qabla al-maut nafilatan ban yi guzurin nafila kafin mutuwa ba tahuttu anni tahuttu anni asqalan min al-jurami wanda ita ne da ta sauke mun wasu nauyaya daga cikin ayyukan da na aikata na laifi wala ataitu bi mandubin wala sunanin ban aikata wani mustahabbi ko sunna ba walam usalli siwa fardun walam asumi sa'annan kuma ban yi salati ba ai ban yi sallah ba idan ba farilla ba kuma sa'annan walam asumi ban yi azumi ba wannan shine karshen fasalin nan fi tahzir min hawan nasi wanda ka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan a ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha mai albarka domin sauraron wannan karatu mai daɗa da rai cikin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da tasirantuwa da abubuwan da suke faɗa mana a cikin sa na luga tare da kuma bibiyan wannan feji mai albarka ta Dariƙa TV wanda ta kware gurin watsawa al'umman duniya wato ilimoma na musulunci da ɗariƙan tijjaniya da kuma ilimin rayuwa da kuma ilimin yau da gobe albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatil katimin nasr al-haq bil haqq wa ala alihi haqqa qadrin daril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin